الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شيخ بدأ ثلاثة من حديثي من أكلات كل تأثر رياض الصالحين بابا مالمي أبو زكريا يحيى ابن شرف وأن أكل سنة الإمام النووي الله تعالى مش رحمة sannan muna karatu cikin kitabul fada'il jiya zama da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi mai sunan alfitra mun gane sunoni na alfitra wanda mun ji cewar hadisi na annabi sallallahu ya tabbata cewar daga cikin sunan alfitra akwai alkhitan kaciya ko yadda muka ji cewar mai wajibi ne ga maza amma wato ainihin girmamawa ne ga mata in an musu amma ba wajibi bane wannan kenan sannan mun ji cewar lokacin da yaro a iya masa kaciya shine ranar bakwai dinsa in kuma ba a mishi ranar bakwai ba to a iya mishi mai dab da balagan shi amma kada a bar mutum cewar sai ya sai ya girma sosai sannan mun ji cewar ko da mutum musulun ta yi bai da kaciya to dole a je a masa a je a masa kaciya sannan mun ji cewar tafarki ne na annabi ibrahim kaciya domin ya yi kaciya allah umarce shi ya kaciya na da shekara tamanin kuma Allah ya umarni wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ne ka bi tafarki na annabi Ibrahim alaihi salam sannan mala ya mana bayan cewa daga cikin sunan fitra akwai al-istihdad halqu sha'ri wato ani halqu al-ana wato aske gashin gaba wannan ma tafarki ne sannan tsafta ne mutum yana yana aske gashin wato ainihin gaban shi sannan mun cewa yanke farce yana daga cikin shi ma sunan fitra dan haka abinda matasa suke yanzu kaga farcen su gaban mahaukata zuku zuku wannan ba addini ba ne an gane tsafta ma ta hukunta mutum yana yanke yana yanke farce ta ya za ka bar farcen ka zuku zuku za ka je ban ɗaki ka yi tsarki da ti zai shiga kenan ko sannan za ka je gurare da yawa da ti zai shiga sannan an baka abu haka za ka ci la wannan ba ta farki ne na addini ba sannan mun ji cewar daga cikin sunan fitr akwai mai cire gashin hamata akwai kuma wato ainihin aske gashin baki ko kuma sai saye shi sannan mun ji cewar akwai mai wato ainihin yin tsarki mana daga cikin sunan alfitra sannan barin gemu yana daga cikin sunan alfitra mutum ya bar gemu ya cika gemu ya sake gemu don haka aske gemu ba addini ba ne sannan kuma cewar wani aiki sharaɗinsa shine sai a aske gemu shi ma wani majusanci ne kuma shirkanci ne mushirkai suka kawo cewar sai na aske gemu na iya aiki iri kaza a'a aiki kowane iri ne za ka iya yin sadari ba wani aiki da za a ce wannan gemu matsala ne a cikinsa su ne matsala wanda suka ce a aske mai a aske gemu don haka duk wani aiki sawan aiki na tsaro ko wani aiki na kaza gemu ba zai hana ka aske shi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani matakan tsaro yana iya dauka an gane da sahabbansa kowa kuma cikin sahabba an taɓa rawaito muku cewa sahabiwa ne da za a tura shi ya zama jasus mai leƙen asiri sai dai aske gemunsa saboda ya ɓadda kama ko wani abu babu wannan don haka wannan wani abu ne da yahudawa suka yi domin su raba mu da me da addinin mu su raba mu da koren addinin mu kuma sun yi nasa yau za mu tashi a gabar da malai yake cewa babu ta'kidi wujubi zakati wa bayani fadliha wa ma ta'allaqu biha babu ta'kidi wujubi zakka babu karfafa wajibcin zakka wa bayani fadliha da kuma bayanin falalar zakka wa ma ya ta'allaku biha da abin da ke rataye da ita kun ga wannan babin yana da muhimmanci a karantar da masu hali kafin talakawa yawa saboda ita wannan zakkar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya umarni da a fitar ta shine a karbe ta daga masu dukiya a ba suwa talakawa to yanzu da masu dukiya duk biliyan 40 nawa ne zakkata biliyan daya a garin nan ba za a samu masu biliyan arba'in ko babu to yanzu masu biliyan arba'in da za a samu mutum uku su ba da biliyan daya garin nan za a samu biliyan na biliyan uku injina aka rabu biliyan uku a azare ya za azare zai kasance za a yi walwala za a yi walwala shi yasa da za a bi koyarwar addini addini ya zo da tsarin da ba wanda zai sha wahala za a samu sauki za a ji daɗin rayuwa to amma sai aka ajiye karantarwar mai addini wato shi yasa ake shan wahala shi mai kudin ya sha wuya su ma talakawa mai su sha wuya yau saboda shi zai sha wahala saboda in bai cire hakkin Allah ba sai Allah ya hana shi jin dadin dukiyar saboda tsarkake dukiya ne cire mata zakka su kuma talakawa tun da dama sai yan Allah ya bako mu samu ne to waɗancan ba su bayar ba kun ga sai ya zama su ma talakawan suna cikin wahala don haka wajibin dukiya ne a cire mata mai zakka wajibin amfanin gona ne shi ma a cire masa mai zakka wajibin dabbobi ne su ma a cire musu mai zakka wajibi ne na kasuwanci wato ababen da ake kasuwanci da su urudu tijara su ma a cire musu mai zakka da waɗannan kusurwoyi da muka ambata kowanne zai na cire zakka wallahi da ba za a na kuka da wahalar da ake sha yanzu ba da an samu sauki to amma masu wadatar in za su cire zakka in suna yi da kai ma kenan zai cire miliyan 100 to sai shiro 5000 ko goma ya baka wannan kai ka ciri tuta kenan an gane kuwa wanda bai ciri tuta ba bai san an raba ta ba bai san an fitar da ita Allah ta'ala ya rufa mana asiri tayi qala Allah ta'ala Allah yana cewa wa aqimus salata wa atu zakka wato ku tsaye da sallah kuma ku ba zakka a gurare da yawa sai mu ga Allah yana hada tsakanin sallah da da zakka to dan me masu kuɗi suke kokarin sai da tsaye da sallah amma kuma suke watsi da abin da ya shafi me zakka duk da wani sa'in waɗanda suka lalata su sune malaman da suke jikinsu yawwa malaman da suke jikin sayoci su suke masa fatawa irin wacce mai kuɗin yake so na haka ba zai masa fatawa da take daidai da addini ba sai nuna masa cewar ai zakkar malam kai daidai a iya bayar ta da kaɗan kaɗan ɗin kuma a iya ma wanda ya zo ya koka shiwar matarsa za ta haihu bashi da kuɗi a bashi a zakka a iya kaza shi kenan da haka da sai ya biya lalata mai ya lalata kuɗi wa qala ta'ala sannan Allah na cewa ma umiru illa liya'budullah wato ba umarci su ahlul kitabi wa face da su bauta wa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake mishi addini hunafa suna masu bin miƙaƙƙen tafarki wa yuqimu musala sannan su tsaye da sallah wa yu'tu zakka kuma su bada zakka wa zalika dinu qayyima wannan shine addini wato ainihin miƙaƙƙi wa qala ta'ala sannan Allah yana faɗa ga annabi shi sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqa wato ka karbi zakka daga dukiyoyin su tatahhiruhum wa tuzakkihim biha da zaka tsarkake su da wannan wato ainihin zakka kenan zakka tsarki ne ga wanda aka karba daga gare shi tsarki ne kuma game game dukiyar an gane kuwa don haka masu hali su ba da zakka da wannan Allah zai sa wa dukiyar albarka ma na kasa malumin sadaka zakka da ɗaya ba ta taɓa rage ne ba ta taɓa rage kuɗi wallahi inda za ka bayar ba iya zakka ba ko taimako kake wallahi Allah ya ce wa ma an faƙtun min shay'in fa huwa yukhlifu wa'ada Allah la yukhlifu Allahu mi'ad Allah alƙawari ya ce wa ma an faƙtun duk abin da kuke ciyarwa to Allah yana mai miyar maka da wannan gurbi din kuma du masu alkhairi sun sani ɗaya daga cikin malaman mu yake cewa wani ya zo ya nemi kuɗi a gurin shi ko dai haka shi ya ra'ayi zai bashi sai ɗauki dinari ɗari ya bashi ya ce wallahi a ranar a ranar ya ce wani ya kawo mai kyautar dinari dubu ya ce sai da ya tara ƴaƴan sai ya ce kun gana ba da ɗari Allah ya kawo min na dubu wannan fa banda ladansa da yake wajen Allah to wallahi annabi ne ya faɗa daga cikin abubuwan da annabi ya ce tabbas aka suke mana ƙasa malamin sadaka wallahi da ɗai sadaka ba ta rage ba ta rage ba ta rage dukiya na haka duk wanda yake zaton in ya bayar ai ya ragu wallahi imaninsa ne yake da matsala duk mai cikakken imani ya sani cewar me wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu masalul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamathali habba anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' don haka ruwa ba addinin musulunci ba shi mala ya shawa ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu qala daga abla dan umar Allah ya kara musu yadda shi annabi sallallahu ya ce bunyal islam ala khams an gina musulunci akan filoli guda biyar abubuwa guda biyar kenan daga an rasa daya musulunci ya fara tangal tangal da mutum in ya ga wannan biyar din ba daya to musuluncinsa akwai matsala na farko shahadati Allah ilaha illallah anna muhammadin abduhu wa rasul mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammad bawa ne na Allah kuma manzon Allah in an samu wannan ta shiga matsala to komai ma zamo cikin matsala wa iqamis sala sai tsaye da sallah in tsaye da tsayuwar sallah ba a same ta ba ana ta neman duniya kuma an kasa tsaye da sallah to an shiga matsala wa ita'iz zakka ba da zakka idan ka ga ga imani ga sallah amma baka zakka kuma kana da halin ka to shi ma ka shiga mai matsala kuma ku sani ko kun san yawancin wanda suke zama tsofin alhazai da ka ji da yana da kuɗi yanzu bashi da shi yawanci hakkin Allah yake wasa da shi lokacin yana da kuɗi baya shirya ina yana jin tsoron cewa in ya bayar zai ragu ko to Allah sai ya rage masa da kansa bai bada zakkar ba shi Allah in ka bayar abin da yace ka bayar ka huta in ka ki kuma Allah zai shirka ansa duk masu mu'amala da masu kudin kuma suna gani Allah na cira ko ba ya cira ana cira wallahi kuma duk mai alheri za ku ga bala'i da masifar da take hawa dukiyarsa da sauki akan wanda baya yi baya alheri in kana bayarwa din nan ubangiji ta'ala sai ka ga ka ba wani wanda tsakanin shi addu'arsa mustajaba ne shi da Allah ya ce ubangiji ya ka sakawa ne da alheri shikenan ubangiji ka tsare masa dukiyarsa ka tsare masa bayansa ka tsare masa iyalansa jama'a duk waɗannan fa da za ku ga talakawa nan kan ana musu alheri wannan addu'o'in fa suke fa a gaban idanka ko a bayan idanka wannan addu'a suke to wannan addu'a kuma ba ta faɗi banza ba to a daidai lokacin kuma suna gani cewa kana walwala kai kuma ka basu hakkin su maka hannu wa hajjul bait aikin hajji mai hali ya je in kana da dukiya kai ka kasa zuwa makka ka binciki dukiyar nan wa sawmi ramadan azumin wata ramadan kana da ga imani ga sallah ga zakka ga hajji kaga baka iya azumi akwai matsala wannan kenan kun ga dai wannan hadisi ya nuna daga cikin filolin addinin musulunci da suka tokare shi akwai mi akwai ba da zakka وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال دغ طلحة بن عبيد الله لا قال مش ذاك جاء رجل إلى رسول الله wani mutum ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min ahli najd sa'ira ra's wato daga garin najd wato yana mai bucaca kai nasma'u dawiya sauti muna jin karar muryarsa wala nafqahu ma yaqul amma ba ma fahimtar me yake cewa la'alla ko yana da wata jinya amin a harshen sa hatta dana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kusanto annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka gane me yake faɗa fa idza huwa yas'alu anil islam sai muka gane ashe yana tambaya ne dangane da musulunci la'alla ko sabon musulunta ne ko yana so ya musulunta yake tambaya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce khamsu salawatin fil yawmi wal layla abu na farko shine salloli biyar a dare da yini ka iya sai da sallan asubahi az-zuhr al-asr al-maghrib al-isha qala hal alayya ghayruhunna wannan mutum ya ce bayan su akwai wani abu na dole a kaina qala la annabi ya ce a illa an tatawwa sai dai fa in kaso kai nafila fa qala sallallahu wa siyam ramadan bayan wannan to kuma akwai azumin wata ramadan qala hal alayya ghayru wannan mutum ya ce to bayan wannan kuma akwai wani abu na azumi na dole a kaina qala la illa an tatawwa nabi ya ce sai fa in tatawwi kaso ya qala wa zakara lahu rasul sallallahu alaihi wasallam wato talha da ubaidillah ce sai annabi sallallahu ya ambata mishi zakka fa qala hal alayya ghayruha wannan mutum ya ce shin akwai wani abu bayan zakkar a kaina na dukiya hakkinta qala la illa an tatawwa yace sai fa in tatawwi babu wani abu fa adbar ar-rajul wa huwa yaqul wannan mutumin sai juya yana cewa wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu minhu iya wannan da aka faɗa mu sallah azumi na wajibi zakkar dole yace shi zan yi ba zan rage ba zan ƙara ba fa qala sallallahu aflaha in sadaq wannan ya rabo ta in ya gaskata haka ma'ana ya je iya abubuwan wajibin ma ya iya sauke su an gane mu kar ma kai sadakar mu ba mutane wajibinsu gane miliyan arba'in kana da ita shekara ta gewaye to kana da miliyan nawa zakka miliyan nawa daya tayin ka ba mutane ka duba mutum goma ka ba dubu ɗari ɗari za su sake mutum zai yanzu wani ka ba shi dubu ɗari makwabcin ka talaka ramo bai taɓa ganin ta sai yi dana sha wani kuma dubu ɗarin da kai kare na ta shi sanadiyar miƙewarsa kenan so da wani bai da wani buri wani kuma Allah abin da ya niyyar zai ɗaga shi da shi ba abu ne mai yawa ba abu ne ɗan kaɗan da in ya same shi Allah zai ɗaga shi da shi arziki wani ɗan noma ne in yana dubu ɗari shi zai shekara da iyalansa suna suna lelaya abincin sai shekara musu amma masu dukiya duk sun bi sun sun tare irin mun shiga jikinsu kuma mu dama sai a ba mu da yawa sauran mutane sai ana ba su kaɗan kaɗan kaga ba ka isa kai magana tun da kai da yawa aka ba haka ciki sai su ba malaman da yawa sauran gama garin kuma ya ba su kaɗan kaɗan da haka kai malami sai kai kid da bakin ka ai ka samu mun gani Allah ya rufe asiri وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. لا دام عباس ألا قال ما سيرده cewar annabi sallallahu ya aika mu'azu dan jabal zuwa yemen a matsayin jakadan sai je da'awa fa qala sai ya ce ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah idan ka je yace abu na farko shine ka kira su zuwa ga la ilaha illallah kun ji at-tauhid awwala wato farko mutane su san me su san tauhidi kafin komi fa inhum ata'uka lidhalik dan sun maka da'a a haka fa alaihim to ka sanar da su anna Allah ta'ala farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla to Allah ya farlanta musu salloli biyar a kowane dare da yini fa inhum ata'u li dhalik idan suka yi maka da'a haka fa alaihim to ka sanar da su anna Allah anna Allah aftarada alaihim sadaqa to Allah ya fallanta musu zakka tu'khadhu min aghniyaihim a za ana karbanta daga masu dukiyarsu wa turaddu ala fuqara'ihim ame da su ame da wannan dukiyar kuma zuwa ga talaka kun ji zakka za a karbe ta daga masu dukiya ta kuma zuwa ga marasa shi shine bai wani ne zai tare ta ko wani abu ba sannan wannan hadisi da na bayansa za ku ga annabi sassan da ya ambaci mi sallah abin da ya biyo baya shine mi zakka wannan yake nuna muhimmancin zakka jama'a banda dalilai na alkur'ani da suke hada sallah da da zakka masu yawa na mutane suna wasa da ita وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا شد قبل عمر الله تعالى مسلم ذلك شو النبي صلى الله عليه وسلم يا شو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الله أمر شن دنا يجي متعني حسيس شهد شو لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله sun shaida annabi Muhammad manzo ne na Allah wai yuqimu salat sun tsaye da sallah wai to zakka sun ba da zakka kenan kun ga imani sallah zakka fa idza fa'alu zalik in suka aikata haka asamu minni dima'ahum annabi ya ce sun katange mun jininsu daga gare ni wa amwalam da dukiyansu illa bi haƙƙin islam sai fa da haƙƙi na musulunci wa hisabun ala Allah hisabun su kuma yana da Allah kin daga cikin abin da yake tsare jinin ka akwai me imani in baka da imani za a iya ranka akwai sallah wasu gungu sun ce ba za su tsaye da sallah ba za a yake su akwai zakka gungun mutane sun ce ba su ba da zakka ba su ma za a me za a yake su shi yasa hadisi na gaba wanda akan su za mu tsaya mun karanta shi hadisi na wato ainihin abu huraira za mu da abubakar ya yaki waɗanda suka suka suka ƙiba da zakka wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ƙara mishi da ke cewa lamma tufiya rasulullah sallallahu lokacin da annabi ya rasu yau to kun ji aqidan sahabbai cewa annabi ya ya rasu har yanzu fa ana biki ciwo su cewa annabi ya rasu to ina annabi yake a madina kuma da kaje ka daransa aka binne shi shine tambayar daransa aka binne shi kuma yake zaune har yanzu daransa a ciki annabi ya rasu wa kana abubakar radiyallahu anhu abubakar ya kasance shine khalifa wa kafara man kafara min al-arab wanda ya kafirta ya kafirta daga laraba fa qala umar radiyallahu anhu wato sai wato ainihin umar yake ce da abubakar lokacin da ya azamar zai yaki wanda suka hana zakka kaifa tuqatilu nasa ta za ka yaki mutane wa qad qala sallallahu annabi kuma ya ce umirtu an qatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah Allah umarci ne da na yaƙi mutane har sai sun shida la ilaha illallah faman qalaha duk wanda ya faɗe ta faqad asama minni mala to ya tsare min dukiyarsa daga gare ni ya tsare dukiyarsa daga gare ni wa nafsahu daransa illa bi haqqi sai fa da haƙƙi na musulunci wa hisabuhu ala Allah hisabun sana ga Allah fa qala abubakar to kun ji abubakar wanda cikin sahabbai akwai wanda ya kai shi ilimi babu mun ce a'lamu sahaba wanda ya fi kowa ilimin cikin sahabbai kaf shine wa abubakar wanda ya faɗi wannan kuma shine sahabi abu sa'id al-khudri lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutuba ya ce inna allaha qad khayyara 'abdan bayna dunya wa bayna ma 'inda allah fakhtara ma 'inda allah haka ne ko annabi ya khutuba ya ce bawa ne allah ba shi zabin nan duniya ko kuma rayuwar gurin allah sai bawan ya zabe rayuwa ya mutu ya tafi wajen ubangiji abu sa'id ya ce sai abubakar ya fashe da kuka yana cewa mai nafdika bi aba'ina wa ummahatina ya rasulullah fansar iyayenmu ya ma'aikin Allah Abu Sa'id yace sai nake cewa ka ji wannan tsoho annabi yana cewa ba an ba shi zaɓin rayuwar duniya ko lahira ya zaɓi lahira sai mi yace a kwanakin sai annabi ya rasu sai muka gane cewa Abubakar wato a'lamu na yafi mai ilimi abin da yasa an danyi wannan ta'alikin shine yanzu mabiya shi'a sai su ce maka ba Abubakar ne fi kowa ilimi ba ta ya ta kawo maka wasu da dalilai da kaza kaza la cikin sabai na nusa san ba wanda ya kai abubakar daraja da falala da ilimi an gane da matsayi dukka kuma duk da sauran sabai ma suna da mi suna da falala wannan baya nuna cewa abubakar umar bai da falala usman bai da falala ali bai da mi bai da falala duk suna da daraja da matsayi har jikokinsa su alhassan da hussein duk suna da daraja amma sun kai ta abubakar ba su kai ba sai abubakar yake cewa wallah la uqatilanna man farqa bayna salati wa zakah abokai ce na rantsi da Allah duk wanda ya ce zai raba sallah da zakka ya sallah ce ba zai ba da zakka ba sai na yake shi fa inna zakata haqqul mal to kun ji zakka haƙƙi ne na dukiya ya kamata masu kuɗi a karanta musu cewar me dukiyarka tana da haƙƙi haƙƙinta kuma shine me zakka kai ma yanzu ubangijinka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin da yake da shi a kanka shine kame ka bauta masa kada kai shirka da shi to dukiyarka da Allah ya baka wanda dukiyar daman ta Allah ce kuma ya baka ya ara maka ko ya gadar maka wani abu zuwa wani dan lokaci kafin ka tafi ka bar masa kayansa ina haka ne mu ana ta bamu dukiya ana ta bamu ina dan dai daga ƙarshe zamu ta mu baro Allah dukiyarsa ko to da ya gadar maka cewar shine me akwai haƙƙi daga cikin haƙƙi shine ka bawa innama sadaqatu lil fuqara wal masakin waɗannan sunfi da Allah ya ce a basu zakka a basu wallah law mana'uni iqalan a wani lafazin inaka ya ce wallahi da za su hana ni iqalin igiyar ɗaura dabbar ko kuma inakan wani ɗan tayi cikin dabbobin kanu yi adduna hu ila rasulullah sallallahu suke ba wa annabi lokacin da ransa ni yanzu suka hana ni a matsayina na jagora ko laqataltu ala man'ihi wallahi da sai na yake saboda sun hana ni qala umar umar yake sha radiyallahu anhu fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu qad sharaha sadra abi bakr lil qital ta ce wallah da naga abubakar ya yi azaman nan ko ya ce kawai sai na ji cewar mi Allah ne ya buɗe zuciyar abubakar domin ya wannan yaƙi fa'araftu annahu alhaqqa ya ce sai tabbata yanzu wannan abu gaskiya ne abin da abubakar yake kai cewar mi duk gungun da suka taru cewa za su hana zakato ya hadasta ga shugaba ya mi ya yaƙe su mun gane kuwa a lausa sasu sai sun dawo sun ba da sun ba da zakka wannan babi yana da muhimmanci wannan kun ga hadisai kwaɗai duk tabbatar da wajibcin zakka suke to akwai hadisai masu narko wanda suke nuna duk wanda baya ba da zakka kuma bai sha ba a nan duniya haka bai sha ba a ina a lahira insha Allah ta'ala nan kuma shine darasin na gaba za mu saurara Allah ya fahimtar da mu addinin shi sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi